بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الماجدين muna nan dai a hudu ba ta daya ƙarshe magana kan haji ومن في ذكر الحج أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم amma nan ya ce wa minha wanda ya nuna cewa wannan ya kamata kamar ya zama huduban kashin kanku ne wa minha ya ce daga cikin huduban akwai wannan magana wanda yake nufin ba ci gaban magana ba don kamar da nake bade a darasin baya cewa ainihin da aka yi maganin in ƙur'ani sai ba kawo batun itara ba kuma ta yi wa magana kan sallah da zakka da azumi to sai kawo hajji ana hajji din ya yanko ya aji sauran وفرض عليكم حج بيت الحرام الذي جعله قبلة للأنام كما يفرط مكو حجنتا تاكنسا من الفرما وتوقتا ججة تاكنسا وانده كاري معنى هرم نكينا آه harami wato ma'ana in an ce a haramu ma'ana ya hana kenan hananne kenan wanda aka aka hana ma daga a cin masa da abubuwan da ba su dace ba ke shi ne ma'anan haram din wato kamar wani haram da muke cewa a ce wani abu ai haramun ne wato ma'ana an hana hana hukun ba kaɗan ba ƙaramin hani ba wato to shi ne aka ce wannan baitullahi haram wato wanda Allah ya haramta wa ya kiyaye ya katange kenan kiyaye ya girmama to yau za ka kama ku ɗakin ɗakin Allah mai alfarma wanda Allah zai ji ala ko kiblatan lil anam wanda ya sanya shi alƙibla ga bayi talikai ga mutane kenan يردونه ورود الأنام سنة zuwa gare shi don kamar yadda rudar an'am an'am mutane kenan mutane ne an'am an'am kuma dabbobi dabbobi irin su shanu da raƙuma da tumaki da awaki su ake ce ma an'am suna zuwa gare shi kamar yadda dabbobi kan je ga shan ruwa wurin shan ruwa wurud shi jam shi warada har ma an gani muskan mutu ya ce ya ɗebo ruwa sai a ce warada amma shi asalin shi shiga ne da yake tafiya a ji mutum ya shiga wurud shi ne wucewa kamar shiga wuri saboda akan yawan irin irin yadda tsarin da yanzu ma yanzu ya zama nan mu nan da yake mun koma da muna komawa da yanzu ana ta wuru yanzu aka ga yan baro suna ta tunkuɗa ruwa da da da ba duk mun lalace ba da sai in ce mu zamanin da ne ake mu wato lokacin mai mutum ɗaya da yakan yawaita zuwa wajen ruwa saboda mutum mabukacin ruwa ne saboda ko lokacin dan idan ya zama aka samu gari aka ce ina ne matuzugan su wato mashayan su mashayan su na ruwa sai a ce ai wani tafki ne a bayan gari to kaga wannan tafki din zaka ga ana yawan zuwa masa kodon lokaci a shiga a fita kodon lokaci zaka ga mutane suna wasu na zuwa suna dawo hanyar haka hanyar ruwa yake to to su shi wannan an sa shi alƙibla ne ga mutane su mutanen nan suna zuwa gare shi kamar yadda dabbobi kan zuwa suke zuwa wajen mashaya mashawarwarsu wanda wajen kodo lokaci don ba za ka ga suna suna kan hanya ne ya akan ga hanya ma ya sha kafafu sai a gane cewa to hanyar ruwa ke hanyar wajen shan ruwa ke to haka Allah ya mai da ya mai da kaba wato kodo lokaci mutane na zuwa daga kowace nahiya tun ba ma dabbobin daji ba dabbobin daji haka suke suna da wajen da suka sha ruwa to za ka ga ainihin kafafun su duk ya yawaita zuwa wurin da bar dawowa wa ya alahu na ilaihi wuluhan hamma kuma har wala suna suna fakuwa a wurin suna son mafaka inda za su koya kamar yadda ainihin kuma hammam tantabara kenan tantabara ita kuma take takan koma ga mafakanta tantabara tana da wata al'ada na cewa duk inda su ji to kuma yamma na yi tana gida magarba tana ma tantabara a gida ne wanda suka kiwon suke kiwon tantabara sun san da wani in suka tafi abinsu to duk inda suka je yamma na yi to za su dawo wayan mutane suna cewa wai wai ka san tantabara wata zo ne da wuri ko da mai gida ya bakin kunya yana bukatar a dan yanka waɗansu yan kira ga doshi ne sai su dawo gida da wuri ko da an yi baki za a yanka su sai ka gode haka gari kuke ba na kawai amma ina wurin da zabara da wani za a zo a yanka ta sai dai dai in yamma ta yi dai gida za ta ko to domin gidan nan nan ne mafaka ta gare ta wato nan ne yake ba ta kariya saboda ka duk inda ta je ba da jimawa ba tana ganin yamma tana ganin yamma ta yi sai gida sa in safiya ta fita to za ta sake komowa a wannan wurin yan yamma ta yi to haka nan kuma Allah ta'ala ya mai da Ka'aba ko so nawa ka je Ka'aba ba ka gajiya da burin ka dawo kuma ya zo ci masu a mafi da cewa kada mutum ya bar Ka'aba da nufin ya tafi kenan kullum ya fi tafi da nufin yana son ya dawo so da ku addu'o'in ban kwana da a cikin mutum da ce Allah karkasa wannan ya zama shine ban kwanan karshe da nake da wannan aiki na kuma dai yake tana iwa ya sa suka ce kuma in kasa kuma ya rabbi to ya zo aljannan ka da rahmar ka kuma mun wata rana ko da kullum kake zuwa haji duk shekara to wata rana in ka je in dai baka mutu a can ba to wata rana ba za ka koma ko wa gaba saboda haka na kan yi mutum ya shiru amma ba a son mutum ya bar ya bar wurin da nufin cewa shi ba zai dawo bakin shi ke ya su bakin to sai sa ainihin wajibi ne a yi haji haji shi ne ziyara sai sa mu ma cewa hajjanta in ka ce a hajjanci ɗaki ma za a tafi a je gare shi na ziyarce shi wajen Allah subhanahu alamatan litawadu'ihim la azamati yasa Allah subhanahu wataala yasa kuma wannan daki ya zama alamar tawali'u ɗinsu ga girman Allah wato su kankan da kai ga girman Allah wa izanihim da izzati da kankan da kansu ga izzan Allah daukakan Allah wato sai Allah ta'ala ya mai da wannan wuri ne da ainihin mahallin da mutum ya zo ba batun girman kai ba batun shi ne ko shi mai ko mai dukiya ne shi ko mai mulki ne shi ko yana jin kansa ko mai yana jin wani irin wani matsayi yake da shi dai toron da idan aka zo dai aka zo ɗakin Allah dai kuma shi ke da an zama da an zama bayan Allah wannan abin da aka sani kenan in aka zo ɗakin Allah to ba ba girman kai a wurin mahallin bincikan ku sunan ku bayi don haka nan ma aka sa aka sa mutum ko kafin a kafin a shiga makka sai a tun a miƙati to sai da tajarrudi daga dukkanin tufafi in shi general ne sai cire kayan general din ya sa a jaka in ba sarakin gargajiya ne sai cire tattalin su alkyambu da rauna da su mai da sai tura a can in wani mai kuɗi ne yana da kaya wanda suka nuna shi kayan gadara ne mai sukuni ne shi duk sai ta tsara su a jaka ya ɗauki kyallaye guda biyu fara ɗaya ya ɗaura a matsayin zani ɗaya ya fa ko shi waye to kaga anan in kaga mutane yanzu a suna tafiya in za su je sunansu mai ne bayan Allah kawai ba batun cewa wannan ai wane ba kuma za a zo aikin nan da a je a kewaye ɗakin Allah a je a yi tsayuwan arfa a zo a duk haka a irin a wannan sifa ɗin domin yanzu ko kai wane ne kuma dai yanzu ka zama ka ka kankan da kanka ya zuwa ga Allah ka manta jikinka kuma an haramta maka yansu abubuwa kamar su sa turare da shafa mai da wani sabon da suka wani ciki da yanke aka yi da ko aski da su duka haka nan dai kawai za ka sunan ka ba Allah ba kana itimami da da gangan cikin ka ne da ɗaya gangan to kuma a sauran wurare kuma in ka koma kira shi kenan kuma a sauran wurare ka ka zama wani abu amma an zo nan kowane zai kakkana shi ne ya sanya shi muhallin tawali'u da kankan da kai tawali'u da kamar abu da duk da yake tsan da izzati mai kowa kenan kamar mai kowa ga izza din Allah wa tara min khalqihi summa an ajabu ilayhi da'watuhu kuma ya zaɓa daga cikin halittansa wanda suka ji suka kuma amsa ya zuwa ga kiransa wato daga cikin bayan Allah ko wanda za su suka suka suka ji an kira su zuwa aikin haji walillahi ala nasi hijjul baiti min istata ilayhi sabila sai suka ji wannan kuma suka amsa suka ce labbaika labbaika allahumma labbaik suka kama hanya wanda Allah ta'ala ya zaɓa zai zai ce sai ka ga shi kuma nan ya amsa kira ya ci wa saddaqu kalimat kalimati suka gaskata kalmomin kalmar Allah na na umarni da yin a cikin waƙafu mawaƙifa anbiya'i suka tsaya matsayin annabawansa domin annabawa duk sun yi haji wato wannan mahalli ne da annabawa da suka yi hajji annabawa da daman gaske har ana cewa abin nan a wannan filin matsaf din inda ake dawafi nan akwai kaburburan annabawa kimanin saba'in waɗanda mutane suke bi suke dawafi a kaburburan su duk an da can an bibbi ne annabawan su annabawa ba san san san su ba amma dai hadisi ne zo da shi na ce kuma masjidul khair shi ma annabi saba'in ya yi sallah a wannan masallacin a mai na kenan ko muna sunan da ya mahalli ne to kaga tabbatar annaba sun jiji su da wanda ban sun yi haji a wani su ma nan ne ainihin kaburburan su suke to wanda Allah ya nufa da zuwa haji kaga ainihin Allah ya zaɓa masa kuma yanzu zai ainihin tsayawa matsayin annabawa zai tsaya a arfa da mash'ar zai dawafi duk inda annabawan Allah suka yi wata shabbahu bi mala'ikatihi al-mutifina bi arshi kuma suka yi kama da mala'ikunsa waɗanda suke dawafi ga arshinsa su kuma mala'iku daga cikinsu akwai makamai da ya faɗi a wajen a cikin wannan hudu ba a baya kan sufan yana ba da labarin sufan halitta ya faɗi yadda ainihin ya faɗi halittar mala'iku da yadda mala'iku akwai masu ruku'u ba su ɗagawa da masu sujjada sujjada kawai suke da masu tsayuwa yan da masu tasbihi da masu kaza har da masu ya jin cikin jiran sai ci har da masu ɗawa su kuma ba sa ba su ɗawa su nasu irin sauran ibada da aka ba su ke to mala'iku suna ɗawafi al'arshi suna ɗawafin baitul ma'mur suna awafin kowane ɗaki wanda yake muƙabalan wannan ka'aba din an ce sama bakwai kowace sama tana da irin nata abin nan daidai da ka'aba din nata alƙibla din kuma an ce na in- inda abin a na sama ta ɗaya ya sauko daidai ba tare da ya kauce ba ne to zai zama daidai ƙaban nan haka ma sama ta biyu haka ma har zuwa ta bakwai kowanne daidai da wannan saitin daidai wannan ƙaban yake يخرجون الأرباح في في المسجد suna ainihin samun ribobi in an cika hirzi da abu ka kiyaye shi kenan ya zama naka ke suna samun ribobi a cikin tijara wato a mahajjata kenan a yadda suke zuwa hajji nan suna samun kuma ribobi a cikin tijarorin da suke yi fi majjar ibadati ko yawa a cikin tijaran bai bau bautansa wato suna samun ribobi masu yawa a cikin tijaran bautansa wato ibada din ta ita ce kamar tijara din kamar yadda batun inda Allah ta yake cewa haladulukum ala tijarati tunjikum min azabin alim ko min billahi ta to kaga wannan ya nuna cewa ibada ga Allah kamar ciniki ne ba gen ne tsakaninka da Allah kai yanzu ya biya ka gobe kiyama to su wa'annan mahajjata suna samun ribobi ba ma ce riba ɗaya ba ribobi mai yawa a wannan ciniki na bautar Allah wato a wannan yayin da suka ce suka nuna sun amsa kiran Allah suka kankan da kai suka yi abin da aka ce musu suka bar abin da aka hana su to kuma sai su rabauta da riba mai yawan gaske a wannan musaya ciniki da suka yi tsakaninsu da Allah ya umarce su sun bi kuma ya masa alkawarin gafara da kuma lada mai yawa wa ya tabadaruna indahu mau'ida maghfirati kuma suna gaggawa ga ya zuwa gare shi a wajen su samun alkawarin gafararsa domin ya alkawarin gafara ga waɗanda ainihin suka amsa wannan kira suka yi haji kamar yadda aka umarce su an ce wanda ya yi haji bai rafasu ba to zai dawo bai ba rame fujir wa rame kof bai rafa su ba bai fajirci ba bai wato bai abin da aka bai bai munana aiki bai sako ba bai sako ba ke da misali ko ya ba tsa to ainihin zai dawo kamar ranar da wasa ta haife shi wato zai zama kamar wato fayil ɗinsa na zunubai fiyas shi kenan kawai sauran ku sai kuma abu da sabon fayil to abin nufi kenan ba yana nufin komi da komi na ya dawo jariri ba yanzu miyagun ayyukan sa dai sun zama irin na jariri saboda jariri bai da laifin komi wato ma'ana za a yafe masa zunuban su to ka gani wajalahu subhanahu wa ta'ala lil islami alama yasa Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan hajji ya zama alami ga ga mutane dama alam muke alam daga asalin kalmar alama din yake yi wato wani wani kaman a cikin baya kan batun abinda Allah ya bari da manzo Allah ya bari akwai cewa ba wani annabi ba ce ya bar ya ya bar wani abu tare da al'ummarsa domin ba su annaba ba su barin al'ummansu wawo ba tare da tafarki wanda yake bayyananne ba sai ce wani alamin ƙaya ko kuma babu wani alami tsaye ba tsara wancan rukunin cewa alami shine a nan kamar halifa wanda zai gaji shi bayansa to alami mukan ji masa tuta shine abin da aka aje ya zama yana alamta wani abu domin mutane su shirye da shi kamar an kafa shi kowa ya gani nan za shi kama ce to duk kowa ya bace to gaga wannan dogon abin nan to ya zo nan to ya zama alam ko ba lura duk wanda bai ga irin sai da ce na dogon tutar nan da aka ce mu je mun bace ya ce to ba sai ya tafi nan wurin ya zama mai ne kenan alami to Allah ta'ala ya sa shi alami ne ga musulunci wato kamar shi ne tutar musulunci domin shi ne alamin da ke yake yake alamta addinin don aka harfaɗi nan sai ka ga wato ainihin an ga an ga wata sura ta addini ga ga al'umma gaba ɗaya an haɗu akan abu guda ba abin da ya bambanta su sun haɗu akan kalma ɗaya walil a'idina harama kuma Allah ta'ala sa shi shi wannan shi wannan daki kenan ba hudun yana koma ga hajji ne ko ko ga ga daki garaki kenan ko kuma ga masu neman mafaka ya sa shi harami wato mai kiyayewa kenan makiyaya ga duk mai neman mafaka in abin abiyo ka ne ka zuba a guji nan sai ka nemi ina zaka kwatsa ya zama ka tsira to sai duk masu neman mafaka to ga wurin da ke kare su farada haƙƙa ya fardanta haƙƙinsa wato wannan ɗakin ke akwai haƙƙin ɗakin wanda ya wajabta ya ce to wannan shi ne haƙƙinsa wato lazim a yake ai daga cikin haƙoƙinsa akwai cewa ainihin abubuwan da ya haramta ya ce ba za a yi a nan wurin ba an misali ba a shi ɗan da jini ne a wurin ba a kashe mutum ko da ko ko da ko da haƙƙi na shari'a ne ballantana shishigi kamar da halahu kana amin wanda ya shiga cikin shi ya cikin aminci shi ne ma'anar da yake cewa da la'ayi zai na harawa wannan tabbatar da yake shi hajji dama suna ce da ɗaɗɗiya kuma an umarci ibrahim alaihissalam ya wazanan aji kamar yadda ake wazanan sallah ya yi aka yi ta an sa masa haka sanannen abu ne sun san shi sarai tun kafin bayyana annabi sai dai kuma sun shi shigo da wasu abubuwa wanda ba su a cikin addini ku suka ce shi ma addini wanda manzo Allah ya zo ya jaddada addinin kakansa Ibrahim ya koya mutane yadda ake yin haji to daga cikin abubuwan da jahiliya suka kiyaye har da cewa lalle ba a shekar da jinin mutum a wurin ba a kashe mutum ba kuma yaki a wurin don haka Allah kaɗai san dalilin binan irin hikimar da ya kimsa wajen sa harami na wuri da haramin watanni haramin watanni na watannin nan guda hudu rajab da zirkada da zirhijja da almuharram wannan haramu ne a yaƙi ko a ina ne ko a ina amma a mahalli wannan haramin maka aka ce shi banda haramun ke Allah ta'ala ya san mutane ya san halittar nasa ya san yadda za su za mata za su shi shi su shi da juna sai ajiye musu wa'ansu lokuta to duk shi shi yin naku wannan lokacin kada yi sai zama a rediyo wannan lokacin ana cin aminci to kuma shi shi jinsu na iya zuwa ko ina sai aka ce to banda to har a lokacin jahiliya suna kiyaye harami din suna da wani abu suna ce masa fa shine kamar ramuwan gayya mun ce daukan mutum daukan fansa fansan jini ne kawai ake ce mishi ba ba fidiya ba far daukan fansa na kisa ne bahaushe ba shi da kalma din kowar tsakanin gida da gida ko kabila da kabila ko gari da gari ko mutum ma da mutum sai gaji a ce ai indi alaihi sa'a ina wato ina bin shi bakin jini ke yace sa'ar man ce ai katala ahi ko ibni ko abi kullum ba su da wani aiki a jahiliya sai fa waƙoƙinsu duk cike ke da fa'a fa'a da ake ce mai imam Hussein fararla wato shi shi shi Allah da wanda shi tsara Allah wato Allah da neman bakin jinin da aka shekar na zuku cikin ziyarorin shahada assalamu alaikum ya fara Allah ka zango idan aka ce Allah yana bin bashin jini zai ɗauki fansa to ai ka san nasa lallai suka yi itida'i a wajen sa'ar din sai mutum ya ɗaukar ɗaukar fansan mutum ɗaya sai kashe mutane da yawa saboda in aka kashe uban mutum yana nan yana neman katil abi zai ya kutulan ko ina ya ganshi ko zai kashe shi ne kawai sai dai in ba yi zai yi masa ba a lokaci in suka haɗu a haramin maka sai ya wuce ya wuce ba ya ji masa komai saboda a harami ha a jahiliya ha a jahiliyar larabawa duk da jahiliyarsu suna mutum yana ganin makashin ubansa a makka ba zai masa komai zai tunanin cewa da wani wuri ne da ya mutu amma dai tun da makka ne ba ba ake son kai sai nake ganin wani duk da bushewar zukatan mutanen jahiliya jahiliyansu ta fi abin ba ta kai ta yanzu lalacewa jahiliya yau duwayen nan alfarmomin duk ba san da su an keketa sana kan keketawa والذين فرض حقه وأوجب حجه يوجب تحجه وكتب عليكم وفادته kuma ya rubuta muku ziyararsa duk mu fara ma'anarsa da ziyarar da wato wufud su ne kamar waft su ne kamar gungun ayar matafiya wanda za su je wani wuri kamar da aka ce wannan waft ne ma'ana sun zo daga wani wuri ke shi ne yanzu irin yan bbc masu cakuda hausa suke ce masu tawaga sai a ce wata tawaga ta zo a rari ba ma'anan tawaga kenan ba kamar da ma za su ce ayari ba a samun ayari sai a me sai a tafiya eh sai a tafiya ake samun ayari ba ka waksu wakutu in ga an ce wakutu ne ko to ainihin batun wayan su ne da aka aika su ke nan je suna tafiya su je su yi wani to sai ya ce wifada wato in wakutu ya zo wuri kaga ya yi wifada ke ko ba ya ya ya isa mahallin da aka tura shi ko ya je sai shi ne zai ziyara din inda aka ce ka je gin wato ginin sai sa ko ya kuma rubuta muku da rubutawa da wajabta da wajin daya fa kana subhanahu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi ala nafsi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alim wannan ayatu tafarrat hajji lillahi wato ga Allah ala nasi akan mutane wannan haƙƙin Allah kenan akan mutane wato lazim ne mutane su yi ma Allah wannan bayani da su yi mashi menene wannan hijjir bai hajjantar daki shine ziyartar to amma sai sai aka yi masa kaidi a cikin karatunmu na baya yana fitan alqur'ani akwai ya faɗi nau'o'in ayoyin alqur'ani akwai mursal nan ya ce mursal da ma'adud ko cikin cikin ayoyin cikin ayoyin alkur'ani akwai mursal akwai ma'adud to wannan shine ma'anan mursal mursal inda yake walillahi alan nas alan nas alan nas hijjul baiti to da shikenan kowane mutum sai ya ja shi sai ya ce manistafa a ilai sabir to wannan shine kaidi ya zama mu kayyade ga istifa'a ke kowa lura nan wannan ya zama mu kayyade ke umarni ne mu kayyade Allah ya dora hajji akan mutane waɗanda suka sami iko wanda ya sami iko kaga wanda ya ce cikin mutanen sai wanda suka sami iko ke to istifa'a kuma ya hada da isasshen guzuri dukiya mai wanda zai mutum zai hadda wanda zai bari ma iyalinsa yana ciki yana da isasshen dukiyar da za shi aje ya dawo da kuma wanda zai bar ma iyalinsa na baka din su haye zuwa ya dawo ya je ya dawo da yana da na zuwa haji kawai amma ba na nafakan iyali ko bai sami istida ko da ba zai bar iyalin sa haka nan ba to kuma akwai lafiyar jiki duk abin da yake lazim ne ana ce akwai wanda suke lazim ne ka samu kafin ka yi aniyan haji da akwai kuma wanda ka yi aniyan haji to dole kai kuma kai waɗannan lazim ne kai waɗannan saboda wannan husulul istita'a awwalan shine kana da halin ka tafi da to in kana da halin ka tafi to sauran kuma abubuwan da kai ne za ka samar da su duk suna cikin istita'a to lazim ne ka samar da su kamar kamar yanzu ana siyan tikiti ne a jirgi kuma ka ba a hau jirgin nan ba sai an je filin jirgin sama kuma akan ce sai kana da taka bai daka da zaka sabo an masa tashir visa sannan kuma an maka allura dole nan ya zama sun zama wajibi yanzu amma wajibobin iri biyu wannan ba su shiga cikin istina'a na asali amma sun shiga sun shiga masu bi yawa saboda inda da za ka da san sai ka gama komai sai ka ƙi visa ko ka ƙi passport sai ya ka da waji to in baka jaji ba ka yi laifi saboda kana da za ka iya wannan baki amma sai mukaddara sai kawai mahukunta suka ce ai aka ba za su ba ka visa to wannan kuma an hana ka ke baka zama kanan kai musu ne amma an hana ka ومن كفر فإن الله غني عن العالمين دون ده يبتلتي يكاجي كنا معنى بتلتوا كفر ينا زوا ده معنى سنة لغة yanzu a istilahi da an faɗi kufur kawai abin da zai faɗo ma tun ba ma masu rabon kawla sama kawai abin da zai su kawai kowa ne ya fita musulunci bai ma shiga batun asali suka ci nan ma sun ce wannan ƙasar ma san musulunci bai taɓa zuwa wai ya ɗan leƙo ne kawai to su sun sami kufur sai su mishi fassarar istilahi wasu islahoyi kuma daga baya suka zo akwai islahoyi biya da muke amfani da su a musulunci wanda ba su a zamanin annabi daga baya suka bayyana kamar ce ma alkur'ani musabi sai ka gaba ka gan shi ba daga baya ne aka shiga ce masa musabi ko ce ma abin da Allah ya faɗa nasi duk kalmomin da suke da ma'ana a luga yau da kullum kuma su suka zama istilahi saboda kan ana babin imani da kufur to anan kufur yana da wata bana ta daban amma anan yana nufin mutunci ne wanda ya kike don asalin kalma din rufewa ne ainihin an ce shi kalmar ma kufur din asalin ma'anarsa su wani abu ne da ya yi kama da wannan wanda mutanen da suke zuba alƙalman sai sai alƙadama don ɗalibi za shi makaranta ko a 'yan shekarun baya haka nan ne sai ka ga ya ɗauki kurtun tawadu duk abin nan kwalaben tawadu a gefe ya jera su da ja da baki da wani da wani mai ɗan kawar kawar da na wasali da mai ya jera su kurtun tawadu ɗin kamar guda biyar ko shida to tsakiya kuma sai ka ga wani gidan alƙaluma yana da ana masa wani mariki haka to sai ga ya riƙe littattafai a nan ya riƙe ni kowa ya wani na saka na wanda za su je makaranta ta suke da ɗan kuntun tawadunsu sun ɗaure shi ana mashi wani gida a ɗaure shi ƙasarsa kamar ɗan kwando ne nan kuma an mashi wani igiya an riƙe shi sai ya aje waje guda ana gun ana karatu za ka ga ɗalibai ana ta haka da na ji da balaga ɗin kowa na sanar rubutun hannu ne da kaga ana na dangwaro ana shi ashe ba daidai na tsinke rubutun har da wata 'yan rezan aska a kankare tsohon kalma a gure a sannan a rubuta sabon haka aka tattaya to saboda haka shi wannan abin zuba gidan alkalami din sunansa kuho kuho da hausa ana ce masa korami korami shine kuho dalili akan buɗe akan buɗe murdinsa ko a ba sai a saka alkalami sai a kafirta shi ba za ga shi gaggauke wato an rufe shi kenan idan aka rufe abu an karata shi kenan shi yasa sai ana ce mashi kobo saboda yana kafirtar da alƙaluma a ciki to daga nan shi kuma sai aka ɗau aro wannan kalma sai ana ce ma wanda ya ga gaskiya ya ganta ya sai yana rufe wai ba ita bace to sai aka ce ya rufe gaskiya kafir ai daga nan ne asalin kalma din duk mutanen da sun yi suka sukan kafirci din ba wai ba su sani ba sun rufe mai rufe gaskiya ke shi yasa kuma alkurani ya zo mai ujibul kufara na batu duk masu fasara sun ce manoma ne kufara din saboda su kuma suna bizini shuka sai su ɗauko iri suna bizin iri kai iri kamar yan gero ko dawa sai su tona rami sai su kafarta iri din a cikin ƙasa su kafarta shi a ƙasa wato su bizin shi a rube shi to sai aka ce musu kofa a ce a alƙur'ani wannan ta ga ma'anansa na luga ke wato amma dai za ka fassara sai ka ce manoma kar ka ce musu kafir shi ne an tafi a kan cewa haka nan wanda ya ƙin haji alhali Allah ya bashi halin yayi to ba ya kakarta ba ko ba lura yawa ya yi butulci saboda an ce masa yayi ya yi butulci kan ni'imar da Allah ya masa ya ƙi to dama dai Allah ya sa maka haji domin amfanin kanka ne ba domin amfanin Allah saboda haka Allah ce wa mun kafara wanda ya butulci iz ya haji fa inna Allah ganiyun alamin Allah ba mu ba ba bukaci ne ga bayi ba ya wadata gabarin su saboda hajjin nan da ya sa maka ba wai zai amfane shi bane kai ne zai amfana so in ka je ka amfana in ka ki zuwa ba ka cutu don ka sani ba ka cuci Allah da da ko barbar ba ka ce to ai Allah ya ce in je kuma ban je din ba to ka cuci kanka domin Allah ba mu bukaci ne gaba kai ne aka sa maka abin da zai amfane ka hajji na da darussa da yawa nan kamar akan ce wannan falsafatul ahkam da aka kawo ko na bin kaga an ce maka kai sai ga akwai hikimomi da yawa hikimomi da hajji hajji tara yana da yawan gaske ya sanya dandamali na haduwan al'ummar musulmi da musayan ra'ayoyi da musayan fasaha da al'adu har da tarkace ma da tijara don tijara ma ainihin da ita fakan da an yadda cewa hajji tare da ciniki ba haramun ba ko hamta walau hajji din wajibi hajjin isra inda mutum ya zai ɗauki haja ya je ya siyar kuma ya siyo wani abu a can ya zo nan ya sayar ya ci riba to lallai bai cuci hajjinsa da komai ba ya halatta kuma sai mai da ainihin lokacin haji babban kasuwa wasu kan sa bakin suna zargin masu zuwa haji tare da da ciniki cewa to ai ba ba ka zo ibada man ka ciniki to duk ma bai hana ka ciniki ka saya ka je ka sayar ka siyo ka zo ka saya duk kana yin wani don amfanunuka manafi ulinas amfanunuka daban-daban ga mutane a aikin haji kuma haji lallai ba shi da tsara akwai tarurruka da ake yi daban-daban da wani janguri ne wani olympic ne wani menene da suna babban wasan kwallon kafa ne babban wasannin motsa jiki daga jama'a mahajjata sun je daban-daban daga wani da an je a motsa jiki to amma bai kama da hajji wannan hajji da Allah ta'ala ta zuwa gidansa sam kowane irin taro sai ka gasa ya bambanta da aji amma dai ka ga mutanen kamar hindu suna wani taro suna bayan shekara ko goma sha biyu ne ko wani shekara goma sha biyu suke su je su yi kurmi a wani kogi wanda duwaye ko ya shiga kogin ne ya kurmi an yafe masa zunubansa amma shekara sha biyu ake ba kowace shekara wace sukan kai miliyoyi har suna ganin cewa wannan taron ya kaji yawa in ce ai lalle ya bambanta da aji saboda su da yawan su mutane duk mafi yawan su ko sun kai miliyan takwas sukan kai ko su- ko sun kai miliyan takwas ko sun fi miliyan goma sha biyu ko sha shida duk yan indiya jefi jefi za ka ga wasu je daga wasu kasashe amma duk cikar su mutanen indiya kusan kashi tis'in da tara duk indiyawa duk mutu duk ne kuma yaren su guda ɗaya ne na- na ƙasar su in ba dai je ba zai iya komi ba zai magana mai suke ba shi ko wannan ba wanda ba ya zo daga kowace nahiya ne ta duniya kowane bangare ake abu ba irin mutumin da ba za ka gani ba a ciki sun ba wani taro da ya kamata shi kaga inda ya zama ala- alaman lil islam ya nuna ainihin haɗuwar al'ummar musulmi da kuma mutane al'ummar musulmi za su yi amfani da hajji yadda ya kamata amma mai yawa wannan ba zai yi ba sai ran da suke riƙe da al'amura da ba su ba ba su bakaci wani wani umamul mutahida irin wanda yan gidan rediyo suke cewa majalisar ɗinkin duniya ba su bukatar wannan don aje a ta surutu a wannan sai aje haji kawai kowa da kowa ya je sunan kuma hajjat daga nan kuma sai a yi ma- ya shaɗo mana da alam sai kuma a yi amfani da wannan kamar yadda akan yi wajen ciniki bayan an gama haji sai kuma a yi tarurruka conference conference international na ko'ina ga wufud ɗin kowace ƙasa nan da kallon a yi musayan ilimi a tsaru da abubuwa to amma dai lalle hajji sosai sosai insha Allah sai ma sai ma masu lalle ina ganin hajji sosai sosai dai sai dai wannan lokaci haji jiya ko an da ya nai da ya nai to da yake wannan wannan shine karshen huduba na farko sai mun je ga huduba ta biyu wa mulkum khubbatin lahu alayhi salam ba'da insirati min as-sijin wa fiha khalu an-nasi qabla al-ba'th bi'ithati wa sifati ala nabi thumma sifati qawman akhari ko ya wa a wayan su bai rubuta musu abin da ke karanta ba ko eh wasu a wayan su yayi kan ana wannan yayi ka yayi mishi kano amma mai littafin mai masu bugu ne suka yi kano ya ce a cikin huduman akwai bayan wannan magana da ya bayan bayan sifini yakin sifini an rubuta haka na nan Yawa, bayan sifini kuma a ciki akwai halin mutane kafin a aiko annabi wanda a wannan zaman da muka yi na makoki shi na fara magana a kai da ko mutane halin mutane biliyan biliyan har ya zuwa ranar ashura a cikin agurgujen gaske amma to wannan a cikin wannan huduma akwai halin halin da mutane suke kafin a aiko annabi kuma akwai sifan suwa ne iyalan annabi a nan da an fara sannan kuma akwai sifan waɗansu mutane ko ba iyalan annabi ba ahmaduhu istitmaman li ni'mati wannan ba cikakken huduban bace ko ba lura ba ko da gani ahmaduhu ba shine farko ba kila ya fara da innal hamdalillah ya na hamdu ya bai wa'annan innal hamdalillah ya ya ambaci sunan Allah da bayani da safa da sauransu sannan sai ce sai ya kara a cikin ci gaban hamdu din akan fara da basmala ta ko ta'awizi basmala sai hamdala ga Allah sannan salati ga annabi sannan kuma mutum ya ke cewa ma'an sannan ya je ga ainihin jikin hudu ba sannan haka nan to wa- wannan a cikin jimlan godiya ga Allah da da Amir Mumin yake a cikin wannan hudu ba duka hudu ma aka kawo ba. sai ce ina gode masa godiyan nan kuma istitmaman li ni'mati ina mai mai- mai neman cik- cikawa ga ni'imarsa واستسلاما wato ita ita ita amda da nake nan mai kammala ni'imar sa wastislaman li'izzati mai saranda mi kauya ga izzar Allah wasu isaman min ma'asiyati da kuma neman wato wannan hamdar da nake na yi ne wato ainihin neman kariya katanguwa daga saba masa واستعينه فاقة الى كفايتي ina kuma bidar taimakonsa Allah ta'ala kuma ina ina mai mabukaci ya zuwa ga abin nan, isuwansa wato ya zama shine ya zama ya- ya gamsar da ni ga abin da kyau ya wadatar da ni ga barin kowa ke innahu la yadhillu man hada al'amarin shine wanda duk Allah ya shirye shi baya bacewa wala ya ilu man ada shi kuma duk wanda wanda Allah ta'ala ya ya- ya- ya yi adawa da shi ya gaba da shi shi kuma la ya ilu ma'ana la ya la ya ju baya baya tsira la ya ilu ya ilu ya- ya ilu mis- mislawa wa wa ada ya ilu na jayan ju wala ya ilu man ada wanda da Allah kuma ya ki shi ko wannan ba zai tsira ba wala yaftakiru man kafa wanda duk Allah ya wadatar da shi ya zama ya ya ya ya shi shi Allah ta'ala ya ya shi ne kafin wato shi ya ishi shi bai bukatan kowa sai Allah din to shi ko wannan ba zai talauta ba zai bukatu ya zuwa ga wani ba wato wanda ya wanda ya zama shi ya gamsu Allah ne ya Allah ne mai biya musu dukkanin bukata ya wadatu da kuma da wannan to shi wannan ba zai talauta ba ba zai bukaci ba zai taba ba su ba samu fa innahu arjahu ma wasi shi shi ne mafi rinjayen abin da aka auna wato in aka yi au aka ce da na Allah da na wani wanne ke rinjaye yawa wa afdalu man huzin kuma ma- mafi talalan abin da aka taskace in aka ce wannan gashi ya aka rubu wannan sarki ne ya bashi wannan kuma na wannan kyautan Allah ne wannan kyautan sarki wanne ne ya biya wa kenan wanne ne ya fi falala wanda Allah ya ba to shi وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتحنا إخ- إخلاصا kuma ina shaida da la ilaha illallah muhammad rasulullah wannan shaida wanda ake iya tsatso ikhlasin Eh, imtihan asalin kalmar imtihani da wuta ake imtihani akan amfani da wuta a yi imtihanin zinare sai a fidda tsintsan ko ba lura ba a fidda tsintsan zinaren ana tsotsana wuta din kamar yadda aka ga masu gwalsumis na yi sun ɗauko wani abu suna tso- da mai amfani daga suna dannawa tsuru har su tattaro tsintsan zinaren su haɗa su yi wannan su yi wannan su yi wannan ko su yi abin nan abin waya ko dan kunni ko irin wayan abubuwa da to kagan da an ce abdun imtihana Allah qalbahu lil iman ma'ana wanda Allah ta'ala ya tato ya tato imani kenan a zuciyarsa ya ta ya zama tsintsan imani ne aka samu a zuciyarsa ko ma bayan wani abu aka fidda komi kenan wani shakku da wani rawani da wani ɗansu abubuwa da aka fitar ya zama tsintsin imanin ne a zuci to shine kamar wato ina wannan shahada na la ilaha illallah wahdahu la sharika la irin shaidar da aka tato ikhlasin aka taso tsintsan da kenan shi kuma kulasan abu shine tsintsan aka taso tsintsan imanin ba komai kenan an cire ko wani wani gunguɗi da wani kaikayi da su duk an cire su su shakku kenan da rauni da su mai tsintsan shaidawa ke mu'taqadan musasra ina itiqadin kuma ainihin tsintsan ta tsintsan abu da musas din abu shine khalis din su musas kullu shay'in khalisu ta khalis wato tsintsan ke da wato ina itiqadin tsintsan شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له نتمسك بها أبدا ما أبقى إلى من رقو دئتا wannan shaida ke shaidawa da la ilaha illallah wa la shirka muna riko da wannan har abada mutukan mun wasu wa nadkhiruha li ahawili ma yarqa kuma muna taskace ta domin firgice-firgicen abin da zamu riska nan gaba wato muna mun tanadin wannan shaida da la ilaha illallah wa la shirka la domin firgice-firgicen gobe kiyama kenan duk abin da zai zo mana wanda zai ba da tsoro duniya da zahira to mun yi mashi tanadin la ilaha illallah wa la shirka la kuma ainihin tsintsan ikhlasi har zuwa ranar da ba ba abin da zai amfana sai wanda ya zo da kalbin salim fa innaha azimatul iman wannan shine ainihin tsoron imani bayan eto tsoro ainihin zirwa tsororon imani wa fatihatul ihsan kuma shine ainihin mabudin kyawawan ayyuka in ka ji an ce ihsani kyautatawa to mabudin sa kenan wa marzatu rahman shine kuma yardan Allah akwai sai Allah ta'ala ya binciki zuciyanka ya ga lalle da gaske ne ka shaida wa ubangiji shi ba kawai ka faɗa da fatan baki ba lalle har a cikin zuciyanka aka duba lalle Allah kawai ka yarda a matsayin ubangiji kuma muka duba ayyukanka sai muka shi kuma lalle abin da yake nuna kenan kai baka yarda ka kana da ubangiji in ba shi ba domin wasu kan biyan mutane ba su imani sai sun ɗanyi gwame ɗin وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يشركون sai sun ɗan yi gwanan nan sai sun ce sai sun yi tunanin wani abu yana da yana da tasiri a rayuwarsu kuma in ba don kaza ba da ba kaza ba wanda ko ya sallama in zan iya lafi Allah kawai ya san to wannan irin shaida shaida la ilaha illallah wa la sharika la mai ikhlasi din nan shine mabudin ihsani wa mardatur rahman wa madharatu shaitan to kuma shine ainihin ke makoran shaitan shi ke kore shaitan domin irin wannan ne in in shaitan yazo yana son ya shiga zuciya ga ai ba komai sai shi koran imani baya da mai shiga sai in ya ga da dan kako a wani wuri ya ga duba ya ga zuci in ya ga zuciyan fara kwal amma sai ga daidai wani wuri wanda dan baki ya dan ci nan sai ce na ga wurin shi sai zo ya rika neman ya kashe hasken kamar a ce a cikin imanin nan akwai dan sa rai kaɗan ko akwai dan shakku kaɗan ko akwai dan jin kai kaɗan ko dan son mulki dan ɗan iris ko dan wani abin dole a sami dan inda shi kuma shi dan zai shigo ya ce ya dinga hura wuta ta yana iya ma bisha cikin imani amma idan imanin ya cika zuciya ba komai sai shi to an hore shi dan ba ta yadda zai shiga kuma sai ce wannan kuma dai dama na ce illa ibadaka minkum al-mukhlasin kaza ka ce dan yace illa ibadaka minkum al-mukhlasin sai bayan ka mu masu ikhlasi wanda ke tsantsan imani suke da to wannan ne kawai ba zan mata ba inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-gawi wannan shahada la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bid-din al-mashhur والآدم المغفور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء بانوات الظلم ناجي البلاغة أنا ده إن كان دعوة كده bayan haddace alkur'ani akan sa yara masu haddace harajin balaga da yawa akwai malamai da su haddace harajin balaga wani malami yana da yana nan aitul khazali yan ce ya yan ayin da ko zo mu last time da lalle na gaishe na ranar lokacin sha'aban din nan ya dan tsufa ka to lallai haka ce alkurani har yana iya karanta shi da ribas kuma ya kai har da ce najil balaga shi wato zai iya karanta maka tana da ta ko ta gaba ko ta baya saboda ya zo na sosai sosai limitin ya haddace najil balaga ba karamin mai hikima za a yi ba saboda littafin ya tara hikimun wato karanta shi ta irin wannan salar da zaka ji kai kan ga zaka ji har yana dan kamar yana dan inji zaka kila ma har sai karkada rangaji haka to mu wato na shaida ba kuma muhammad bawansa ne manzonsa ne ya aiko shi da addini mashhuri addini shahararre kenan wanda ya shahara wal alamil ma'fu da kuma alami wanda shi kuma mai tafi wal kitabul mastur da littafi wanda aka sadarta aka rubuta kenan sadara sadara wa nur sati da haske mai sauka wanda ya ulame da haske shi kuma dai nur da biya dumo dai haske muke cewa nau'o'i ne na haske amma yana da dan bambanci a yadda ake fahimtar abu don abin da ake ke da bau akan ɗauke shi daban da abin da yake da nur bau kamar yakan ko da asalin shi daga wuta ne misali to ainihin wutan bai shiga cikin al'amarin bau din abin da yake a za a inda abin da ya haskaka shi ne zaune wato inda za a hasa wuta to tushen wutan ba shi ne bau ba abin da ya haskaka ne bau amma ana iya ce wutan harshen wuta ana iya ce masa nu ko ba zaro to amma da hudu haske muke cewa kaga da dan bambanci tsakanin nur da zau ke kaga da dan bambanci tsakanin nur da zau ke kaga da dan bambanci tsakanin nur da zauki kaga da dan bambanci tsakanin nur da zauki